بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da 28 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431 daidai da 8 ga watan august shekara ta 2010 wannan shine kasar na goma daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin ar-risala ta al-imamu ibnu abi zaidin al-qayrawani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba kamar yadda muka saba bayan mun karanta mun fassara mu zo mu karanta mu yi sharhi sannan mu zo mu karanta gaba daya to abin da ya rage karantawar nan ce gaba daya ba a yi ba insha Allahu ta'ala dan haka za mu ɗauko daga inda aka yi karatun a wancan mako shine babu taharatul buqa'a was saubi ko babu taharatul ma'i was saubi wal buqa'a to bismillah babu taharatul ma'i was saubi wal buqa'a babu taharatul ma'i was saubi wal buqa'a babin da ke bayani akan tsarkin ruwa babin da ke bayani akan tsarkin ruwa da tufafi da wurin ibada babu da ke bayani a kan rayuwa da tufafi da wurin ibada wa ma yujzi'u min al-libasi fi salati wa ma yujzi'u min al-libasi fi salati da tufafin da suka halatta a yi sallah da su tufafin da suka halatta a yi sallah da su wal musalli yunaji rabbahu wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijin shi ne mai sallah yana ganawa da ubangiji shi ne fa alaihi an yata'ahhaba lidhalika bil wudu'i عليه أن يتعهد لذلك بالوجود wajibi ne gare shi ya kintsa wa hakan da alwala واجبين لديه الشفاء وعدم الولاء au bituhuri أو بالطهور ko da tsarki والتأييد in wajaba alaihi tuhuru إن وجب عليه الطهور idan tsarkin ne ya wajaba a kan shi إذا التيكنية وتبع كيش wa yakunu zalika bima'in tahirin ويكون ذلك بماء طاهر wannan tsarkaka wajibi ne ta zama da ruwa mai tsarki wannan karkata wajibi ne ta zama da ruwa mai tsarki ghairi mashubin bi najasatin غير مشروب بنجاسته ba wanda ya cuɗanyu da najasa ba ba wanda ya cutanyu da najasa ba wala bima'in wala jima'i ولا بماء قد تغير لونه wala jima'i qad tabayyana launuhu hakanan ba zai tsarki da ruwan da launin shi ya canza ba hakanan ba zai tsarki da ruwan da launin shi ya canza ba li shay'in khalatahu bi shay'in khalaqahu saboda wani abu da ya cuɗanya da shi ruwan saboda wani abu da ya cuɗanya da shi ruwan min shay'in najisin min shay'in najisin na abu mai najasa na abu mai najasa aw tahirin aw qahiri ko mai tsarki ko mai tsarki illa ma ghayyarat launahu al-ardu illa ma bayyana launuhu al-ardu illa ma ghayyarat launahu al-ardu allati huwa biha إلا ما بينت لونه الأرض التي هو بها sai dai ruwan da ƙasar da yake kwance a kanta ta sauya shi min sabhatin من سبعة na ɗanɗanon kanwa نتنتن الله au ham'atin أو حمأة ko baƙar ƙasa وبكرتها au ham'atin أو حمأة ko baƙar ƙasa وبكرتها au nahawihima أو نحوهما ko makamantansu وما تمنتش wa ma'us sama'i وماء السماء da ruwan sama هو السماء wa ma'ul uyun وماء العيون da ruwan gulbi هو الظل wa ma'ul abari wa ma'ul akari da ruwan rijiya da ruwan rijiya wa ma'ul bahri wa ma'ul bahari da ruwan teku da ruwan teku tayyibun tahirun tayyibun tahir masu tsarki masu kyau ne masu tsarki ne masu kyau ne masu tsarki mutahhirun lin najasati mutahhirun lin najasati masu kuma tsarkake najasa masu karfar da ke najasa wa ma ghayyira launuhu bi shay'in tahirin halla fihi wa ma'ul yalamu bi shay'in tahirin hallati ruwan da launin shi ya sauya da wani abu mai tsarki da ya zuba cikin shi ruwan da ya sauya wanda ya sauya wa ma ghayyira launuhu bi shay'in tahirin wa ma ghayyira launuhu bi shay'in tahirin ruwan da aka sauya launin shi wanda aka sauya launin shi bi shay'in tahirin bi shay'in tahirin da wani abu mai tsarki da wani abu mai tsarki halla fihi hallati wanda ya shiga cikin shi wanda ya shiga cikin shi fazalikal ma'u fadalikan ma'u tahirun tahirin wannan ruwan mai tsarki ne wannan ruwan mai tsarki ghairu mutahhirin bai mutahirin kuma ba mai tsarkakewa bane kuma ba mai tsarkakewa ba ne fi wudu'in aw tuhurin fi umurin au kuhurin a halin alwala ko a wurin tsarki a halin alwala ko a wurin sarki aw zawali najasatin au zawali na jasadi ko gusar da najasa ko gusar da najasa wa ma ghayyarathu najasatu wa ma bayyana tun na jasadi ruwan da najasa ta sauya shi ruwan da najasa ta sauya shi falaisa bi tahirin wala mutahhirin falaisa bi fahirin wala mutahirin ba mai tsarki bane kuma ba mai tsarkakewa bane ba ne sarki ba ne kuma ba ne tsarkakewa ba ne wa qalilul ma'i wa qalilul ma'i ruwan da yake kaɗan ne ruwan da yake kaɗan ne yunajjisuhu qalilun najasati yunajjisu qalilun najasati najasa yar kaɗan tana ɓata shi najasa yar kaɗan tana ɓata shi wa illam tughayyirhu وإذا تغيره ko da bata sauya shi ba ولا تتسوى شبه wa qillatul ma'i وقلة الماء amfani da ruwa kaɗan أمباني دروا كلام ma'a ihkamil ghasli مع إحكام الغسل tare da kyautata wankewa قال لكوت توجه sunnatun سنة sunna ce سنة wasarafu minhu والصرف منه barnan ruwa فالنروى guluwun قلوب ta'adi ne تعليم wa bid'atun وبدعة wuce wuri ne وشبهه to kun fahimci wannan ma'ana bid'a za ka iya fassara ta da wuce wuri zaƙewa to kuma tunda ta karɓa a hausa a matsayin bid'a da zara an ce bid'a din to shikenan وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمد وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجيب حقيقة من زن الله يا الولا دمود بدا حقيقة من ضمن بياء الولاد منهما وهو وزن رطل وهو وزن رطل وهو وزن رطل وهو وزن رطل
shine daidai da nauyin ƙaramin kofi شيء ليس نوع كرم قوس wa sulusin وثلث da ɗaya bisa ukun shi يلبس بكل شيء wata gayyara wata wata tahara bi sa'in وتطهر بصاع kuma yayi tsarki da sa'i guda ولا يؤدي فسادهما wato wanka kenan wa huwa arba'atu amdadin وهو أربعة أمداد shine mudun nabi hudu شيء من النبي بمده عليه الصلاة والسلام بمده عليه الصلاة والسلام da daidai mudin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa taharatul buq'ati lis-salati wajiba tsarkin wurin sallah wajibi ne sarkin wurin Allah wajibi wa kadhalika taharatu thawbi wa kadhalika taharatu saudi haka tsarkin tufafi ma wajibi ne haka sarkin tufafi ma wajibi ne faqila wakila amma wasu malamai suka ce amma wasu malamai suka ce inna zalika fi ma fihi ma wajibun wujubal fara'idi inna zalika fihi ma wajibun wujuban fara'id lallai wannan wajabci to wajabci ne na farlanci lalle wannan wajabci ko wajabci ne na fallanci wakila wakila wasu malaman suka ce wasu malaman suka ce wujubar sunanil mu'akkada wujuban sunanin mu'akkada wajabcin na sunanci ne mai ƙarfi wajabcin na sunanci ne kashi wa yanha anis salati fi ma'atinil ibli وينهى عن الصلاة في معامل الذكر ana hana yin sallah a wurin maɗaurar raƙuma ana hana yin sallah a garken raƙuma أنا عليه صلى عليك الراقمة wa mahajjati tariq ومحجة الطريق da tsakiyar kan hanya كثير تمنيا wa zahri baitillahi haram وظهر بيت الله الحرام da saman ɗakin Allah mai alfarma لمن لكن الله من الفرما wal hammam والحمام da wurin wanka والمنكر haythu la yuqamu minhu bi taharatin حيث لا يقام منه بطهارة inda ba a sakankance tsarki ba إن بعثك كنت تجيبا wal mazbala والمقبلة da wurin juji والجوج wal majzara والمجزرة da kwata وقعد wa maqbaratil mushrikina ومقبرة المشركين da kushewar kafirai وشيوى الكافرين wa kana'isihim وكنائسهم da wurin bautarsu لهم مقتص wa aqallu ma yusalli fihi ar-rajulu min al-libasi وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس mafi karancin tufafin da namiji zai salla da su وفي كرم شباب تمني ليس لا رسول saubun fatirun قوم ساتر tufafi mai suturta jiki تفادي ليس ترتدي min dir'in من درع na doguwar riga تدق وريدا aurida أو رداء ko mayafi وما يأتي waddir'u والدرع ita dir'u تدرع alqamisu القميص doguwar taguwa وهو التولى wa yukrahu an yusalliya bi thawbin laysa ala aktafihi minhu shay'un ويكره أن يصلي بثوب ليس على مكانه منه شيء an karhanta yayi sallah da tufafin da babu komai akan kafadin shi أمر أن يصلى لتباب الباب كون أخذ منيش fa in fa'ala فإن فعل fa in fa'ala فإن فعل lam yu'id لم يعد idan ya aikata haka إذن يعيك هذا to ba zai sake sallar ba وليس يصلى وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة وأقل ما يجزئ المرأة من الصلاة في الصلاة mafi ƙarancin tufafin da ke isar mace sallah mafi ƙarancin tufafin da ke isar mace sallah addir'ul hasif الدرع الحسيب taguwa mai kauri الوان كوني asabir السابق wadatacciya ولا تجرى allazi yasturu zuhura qadamaiha الذي يسكر ظهور قدميها wadda ke suturce bayan ƙafafuwanta والذي ستمشي غاية قبابها wa khimarun والنار da lullubi الذي ta taƙamna'u bihi تتقنع به da za ta lulluɓa da shi ذات اللبد شيء وتباشر بكفيها الأرض في السجود وتباشر بكفيها الأرض بالسجود mace za ta shimfiɗa tafukanta a ƙasa a wajen sujuda مسيرها تشد تاكلها أبدا وتسجدها mislar rajuli مثل الرجل kamar yadda namiji zai yi kamar yadda namiji zai yi kamar yadda namiji zai yi kamar yadda namiji zai yi.
to Allah ya taimaka wannan karatun gaskiya wanda yake sauraren shi yanzu ba zai yi mishi kyakkyawar fahimtar da muke so ba har sai ya koma ya saurari karatun da aka yi kafin wannan shine kasan na tara domin a kasan na tara ne muka tsaya muka yi sharhin waɗannan maganganu ɗaya bayan ɗaya sai dai a gurguje barin ɗan tattaɓo wasu ainihin wato bayanai malam ya ce babu taharatil ma'i wa saubi wal buqa'a babin da ke bayani akan tsarkin ruwan da ake ibada da shi wato idan ka zo fassara wasu kalmomi dole ka rinka duban lawazim a nan ana maganar ruwa ne wanda ake alwala ko wankan janaba ko wankan haila ko wanke najasa ko makamantan haka to yana magana ne akan tsarkin irin wannan ruwa wasaubi da tufafin da ake ibada da ita kamar tufafin da za a yi sallah ko tufafin da za a yi haramin aikin hajji wal buqa'a da kuma wurin ibada kamar wurin sallah ko wurin dawafi ko makamantan haka wa ma yujzi'u min al-libasi fi salati da kuma tufafin da suke halatta a yi sallah da su akwai tufafin da ba su halatta a yi sallah da su ba saboda sun matse saboda sun yi kaɗan saboda sun yi shara-shara to a wannan babi za a bayyana nau'in tufafin da suka halatta a yi ainihin wato ita wannan sallah wal musalli shine sallah yunaji rabbahu yana gana da ubangijin shi ne فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء to wajibi ne gare shi ya kintsawa wannan ganawa ta hanyar yin alwala aw bituhuri in wajaba alaihi tuhur in kuwa al'amarin ya fi ƙarfin alwala ya kai sai ya yi wankan janaba ko sai ta yi wankan haila ko sai ta yi wankan janaba ko sai ta yi wankan biki to lallai ne ta kintsawa wannan ganawa ta hanyar yin wannan wankan wato abinda wannan magana take cewa kenan idan lokacin sallaye musulmi zai gana da ubangiji ita ce sallah din to wannan ganawa ce ta musamman don haka wajibi ne wannan musulmi ya tsaya ya kintsa ta hanyar yin alwala idan alwala ta waje ba gare shi idan ba alwalar ce ma ta waje ba gare shi ba akwai janaba jikin shi to dole ne sai ya wankan janaba idan akwai haila ko kuma jinin biki ya ɗauke mata to sai ainihin ta je ta wankan haila din bayan ya dauke ko kuma ainihin jinin biki din sannan sai ta zo sai ta a wannan sallah wa yakunu zalika bima'in tahirin malam yace wannan alwala ko wannan wanka lalle ne kasance da ruwa mai tsarki ghairi mashubin bi najasatin ba ruwan da yake mai tsarki ne amma ya cuɗanyi da najasa kamar fitsari ko kashi ko makamantan haka wala bima'in قد تغير لونه لشيء خالطه haka nan najasa ba a yin ta da ruwan da yake ta cuɗanya da wani abu min shay'in najisin na abin da yake najasa ne tsarki tsarki baya yiwuwa ko alwala ba ta yiwuwa ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ko wankan idi duk waɗannan wanka na ibada ba sa yiwuwa da ruwan da an samu ainihin wato wata najasa ta cuɗanya da shi wadda ta sauya mishi launi a can baya maganar da yake ka lura ruwan da ya zama tun farko ya cuɗanyu da najasa ba za a ainihin yi ibada da shi ba ma'ana yana tahowa yana cuɗanyuwa da ainihin najasa kamar yadda za ga ana sauke pipe a zo sauke pipe a wajen gini sai ka ga pipe ɗin ruwa da kuma ainihin na kashi suna tafi a jere to sai a ce wannan ya fashe wannan ma ya fashe sai wannan na kashi ya rinka cuɗanyuwa da wannan na ruwa to yanzu wannan ruwan ba za a ainihin wato ɗauke shi a matsayin mai tsarki kai tsaye ana yin ibada da shi ba domin wani abu wanda yake ainihin wato haka ne bima'in tahirin ko gairi mashubin bi najasatin wato ruwan da yake mai tsarki amma ya zama ba wanda ya cuɗanya da najasa ba ko kuma kaga anan baka canza shi ba kenan domin ya ce da kuma ruwan da launin shi ya canza da wata najasa wadda ta zuba cikin shi wadda ta sauya shi kenan ko kuma wani abu mai tsarki kamar omo kamar sabulu kamar sukari duk waɗannan abubuwa ne masu tsarki to sun cuɗanyi da ruwan kuma sun yi tasiri a kan shi to ba za a yi tsarki ba ba za a yi alwala ba za a yi wanka ko makamantan haka da wannan ruwa ba sai malam yace illa ma ghayyara launahul ardu sai dai ruwan da kasar ko allati huwa biha kasar da ya fito daga gare ta ko kuma kasar da yake kwance a kanta ita ce ta sauya shi min sabakhatin na ainihin sabaka ita ce ƙasar da take da ɗanɗanan kanwa ko kuma ƙasar da take da lime take da ɗanɗanan siminti misali yanzu ka kama hanyar fataskum daga gombe wannan yankin duk kwance yake akan irin wannan ainihin wato ƙasar to duk rijiyar da aka haƙa ana haƙa ta ma dama ruwan zaka ji kawai kamar a cikin siminti yake to tunda ƙasar wurin haka take to babu laifi amma kun ga kenan yanzu da a ce ashe za mu yi wani abin nan ah, reservoir wani wurin tara ruwa sai muka shafe shi da siminti sai muka je sai muka saki ruwa cikin shi sai zo ya kwanta kasantuwar sabuntakar wannan siminti sai ka ɗibo ruwan za ka yi alwala da shi sai ka je yana ɗanɗano ko ƙanshin siminti yanzu wannan ya sauya ne da ruwan da ya taso cikinta kaga ba tasowa cikin ta yake ba ba a kwance yake akan ta ba wato an dora shi ne akai anan ana maganar ruwan da ya zama asalin wurin da ya fito kasar wurin ta gaji wannan irin launi na ɗanɗano ko kuma launin ta ina fatan mun gane aw ham'a ko ham'a ham'a ita ce bakar ƙasa ko kuma yumbu an gane ham'a ita ce bakar ƙasa ko kuma yumbu clay soil aw nahawihima ko makamantansu kamar fetur kamar gas ka je garin wari ko safale ko asaba a je a haƙa rijiya sai ka ji kawai rijiyar ga ruwa gar amma kuma sai ka ji yana ƙanshin man fetur ko sai ka ji yana ƙanshin gas ko sai ka ji kamar vaseline ko wani abu a cikin shi misali to duk wannan yanayin ƙasar wurin ce babu komai wa ma'ul sama ruwan sama kuwa wa ma'ul uyun da ruwan gulbi wato ruwan da yake ruwan kogi wa ma'ul abari da ruwan rijiyoyi ina fata an gane wa ma'ul bahari da ruwan teku wanda yake da ɗanɗanon gishiri tayyibin ruwa ne mai kyau tahirin kuma ruwa ne mai tsarki shi ga kanshi mutahirin kuma mai tsarkakewa ne lin najasati ga duk inda najasa ta samu wani shi don haka duk inda ka ɗibo ruwa a rijiya ko a kogi ko a makamantan haka ko ruwan sama ko da ka ji ruwan saman nan da ka tara sai ka je yana karnin kifi ko ka je yana karnin kwado galibi akan samu wani lokacin afwan wani lokacin ruwan sama yakan taho da kifi wani lokacin ruwan sama yakan taho da ainihin kwado to sai ka ji ruwan ya sauka da wannan karni na kwado ko karni na kifi matukar ka tabbatar da ba bokitin ne yake da wannan karnin ya harbi ruwan ba a haka ruwan yake to babu komai ruwan rijiya duk yadda ruwan rijiyar ta samu kanta misali rijiya ce aka zo aka haƙa ta kasantuwar anguwa tsohuwar anguwa ce irin daurawa muciya cikaji cikin tudun wada tsofaffin anguwanni waɗanda waɗannan anguwanni kwatanni kwata ta riga ta yi rijista da ƙasar anguwar ita kuma ƙasar anguwar ta karɓi wannan registration da kwatamin ma'ana gaba ɗayan ƙasar anguwar ta koma tun daga samanta haccan ƙarƙashin ƙasa ta ɗauki wari irin na kwata sai ka zo sai ka sai fegi sai ka haƙa rijiya ga sabuwar rijiya tun gal babu inda idan ruwan kwata yake bulbulowa kai tsaye daga kwata zuwa wurin ba haka bane ita kasar ta riga ta ɗauki wannan salam sai zama ruwan yana warin kwata wannan ababi na ibada dukkan shi ruwa ne mai kyau ruwa ne mai tsarki ruwa ne mai tsarkake wani shi ina fata an gane mana ya ce wa ma huyyira launuhu ruwan da aka launa ruwan da aka sauya wato ainihin laune shi a nan jama'a malamanmu na soro waɗanda muke ƙoƙarin mu kwaikwayi irin wannan aikin alheri na karantar da littafan fiqhu nan da suka gadar mana wato suna juya hausa juyawar da kusan ba sa aran dukkanin kalmomin da suka samu hatta daga larabcin kun ga kalmar launi mecece larabci ce to mecece da hausa ciri kala kuma turanci ne ka ƙara bawa na fata an gane an ce kana borno kana boda kuma ka ce to a tafi cadi shikenan ka fita launi larabci ne kala turanci ne tiri bahaushe yake cewa tiri na fata an gane an tira rigar ta zama shuɗiya wato an mai da kalar riga ya zama bulu ina fata an gane to guyira canji da muke cewa sauyi shine hausa canji turanci ne wa ma guyira launuhu bi shay'in tahirin halla fihi ruwan da aka sauya launin shi da wani abu mai tsarki da ya zuba cikin shi fa zalika al-ma'u tahirun wannan ruwa ne mai tsarki gairu mutahhirin fi wudu'in amma ba mai tsarkakewa bane a wajen alwala ruwa ne aka kada omo a ciki ko ruwa ne aka sanya ainihin sukari a ciki har ya zama ɗanɗanon ya koma ɗanɗanon launin sukari ko ruwa ne ganyen ti ya fada a ciki ya ɗauki launin ainihin wato bunu ruwan bunu ko kuwa a'a wannan ruwa fetur ne ya zuba cikin shi ko kalanzir har launin shi ya canza ko ɗanɗano ko makamantan haka to bai halatta a yi alwala da shi ba ina fata an gane a ƙarƙashin haka maganar da aka taɓa cewa an samu wai wasu cikin musalafiyuna sun ce ya halatta a yi alwala da coca-cola wannan maganar ba mu san asalinta ba ko ni dai zan ce ban san asalinta ba a babi na fiƙihu ba ta da asali ko kaɗan ba ta da asali ba malamin da ya taɓa faɗin wata magana irin wannan wannan yanke babu amma a nan najeriya in an samu wani ya faɗi to kuma wannan al'uhdatu alaihi nauyin faɗinta yana kan shi ya je kare kan shi amma maganar da nake ganin ko wani malami ya wadda ba a fahimta ba ita ce a cikin malaman fikihu akwai waɗanda suka halattar da alwala da nabiz to menene nabiz shine ruwan minjiriya wannan haka hausa ke faɗin shi minjiriya idan bahaushe ya ce minjiriya to akwai kifi mai wannan sunan minjiriya to ba wannan yake nufi ba akwai wata saiwa da bahaushe yake jikawa yana sha saboda samun wani nau'i na ƙarfi da wata lafiya a jika wannan saiwar sunanta minjiriya to wannan saiwar akan ɗauke ta a saka ta a ruwa idan ta tsumu sai bahaushe ya sha a matsayin tsini to wannan tsini jama'a shine asalin nabiz da larabci to an samu malaman fiqh da suka ce ya halatta a alwala da nabiz waɗannan malamai maganarsu da suka faɗi ba daidai ba ce amma dai an samu waɗanda suka faɗi in kuwa karanta nailul autar da subul salam da fathul bari waɗannan malamai duk sun kawo maganganun kuma sun fannade su sun rugurguza su cewa ya halatta a alwala da tsini to akwai bambanci tsakanin tsini da coca cola akwai bambanci tsakanin tsini da kunun zaki domin shi tsini abin da yake faruwa za a ɗauki saiwan ne sai a jefa ta a ciki idan aka jefa ta a ciki in ba an gaya maka ba wani lokacin ka zo ka gani ma ba za ka san cewa an jefa wani abu cikin ta ba galibi sai ka sha ne za ka ji bauri a bakinka ko kuma sai ka ji gardin abu wannan ruwan ne aka samu wasu malamai suka yi fatawa akan halaccin yin alwala da shi amma ba daidai ba ne kuma wannan ma mazhabin shi'a ne ba daidai ba ne ku karanta cikakken bayani na cikin fathul bari da littafin nil autar da kuma sauran littafai irin su sulul salam da makamantansu amma cewar za a iya alwala da kunu ko kunun zaki ko kunun kanwa ko kunun tsamiya ko coca cola wannan ban taɓa sanin wata magana da wani malami ya wadda za a ce malami ne kuma ya yi ta ba ko da da jita-jita ban taɓa jin haka ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye abin da yake faruwa wato wasu malamai ne wai a Najeriya suka naɗa kansu a matsayin kwamitin fatawa da suka naɗa kansu a matsayin kwamitin fatawa sai suke fitar da fatoyi da gwargwadon iya abin da suka sani su kansu in matsala ta zo musu ba sa koma su ba ta haƙƙinta na bincike sannan kuma yadda labarin ya zo musu haka suke taruwa kawai a kwamitin madadin su ce to labari ya zo gare su daga wurin wane kwamitin in ma kwamitin zai legalizing kan shi ya fara gayyato malaman duk da suka amsa sunan malanta a yi taro shin su waɗannan malaman na ƙasa sun yarda da wannan kwamiti a matsayin su ne kwamitin fatawa ba kawai yanzu ni in zo in kira malaman da na yarda da su na san cewa duk ra'ayin da nake a kai ba za su saba mini ba in zo in kira su malam Muhammad bin Usman zo malam Isa Ali zo malam Daurawa zo malam Wana zo duk in tattaro su mu zo mu haɗu waɗanda na san duk fatawar da na yi kashi casa'in da tara da ɗigo tara duk muna kan abu ɗaya ne akwai abin da ko sun ji ba su gamsu da gare ni ba za su yi kara kawai su dake su tafi akan sun yadda da wannan ra'ayin ba da haka ake kafa kwamitin fatawa ba ana kafa ana kafa kwamitin fatawa ne ta hanyar ɗibo malamai masu bambancin ra'ayi masu karo da juna a ra'ayi amma kowa ya kai matsayin ya yi fatawa ga jama'ar da suka yarda da shi ga jama'ar da yake wa shugabanci sai a janyo su sai a zo a kafa su a matsayin kwamitin fatawa to ana nan ran da duk aka ji wata magana ta taso sai a ce daga waye a ina yake wace mazhaba wani ra'ayi ƙarƙashin suwa yake a cikin kwamitin fatawan nan wane e mun danka muku alhakin ku je ku samu wannan malamin ku tattauna da shi ku ji ina gaskiyar ya faɗi maganar ya faɗi maganar idan ya faɗa mecece hujjar shi idan kun gamsu to ku taho mana da hujjojin da bayanan mu zo mu tattauna anan in ba haka ba kuma ku gayyato shi a zo a zauna da shi a tattauna waɗannan matsaloli naka tattauna waɗannan matsaloli a ji menene hujjojin shi menene kaza amma kawai sai a aje wasu mutane guda uku wai su ne wai wakilan kwamitin fatawa wai sai zo su ce wai an kawo musu wasu matsaloli guda goma sha ɗaya ko matsaloli guda goma sha bakwai a cikin awa ɗaya da rabi su bi duk su tattauna waɗannan matsalolin ta hanyar cewa yo yanzu a ce za a yi sallar juma'a karfe tara ai kun ga wannan abu ne wanda babu hujja a kai yanzu cin doki ko da yake akwai hadisai amma zai tada hankali yanzu tsakani da Allah a ce ana alwala da kunu ai kun ga wannan magana ba ta yanzu nan saboda Allah a ce kaza a ma'ana da haka fa shikenan sai a tashi sai a ce to resolution sakamakon tattaunawar kwamitin fatawa ta faɗi cewa sallar juma'a karfe tara ba daidai bane cin doki ba daidai bane kaza kaza ba daidai bane duk alisafo sai a je sai a buga a jaridar New Nigeria ko gaskiya ta fi kwabo kawai a ruɗa mutane haka kwamitin fatawa suke jama'a kun fahimci wannan da kyau ko wannan magana ina ishara ne zuwa ga zaman da su waɗannan masu da'awar wai su ne kwamitin fatawa suka yi a sakwato kusan shekara ainihin wato bakwai ko takwas da ta gabata wannan mummunan kuskure ne kuma dole ne su gyara akan haka kuma babu wani kwamitin fatawa wanda zai legalizin kanshi sai in dukkan malamai mujtahidai na wannan kasar sun yarda da shi domin yana wakiltar kowa ne ba ba haka ba yanzu kenan kana cewa duk wata fatawa da wani malami yayi yana can katsina a matsayin shi na mujtahidi da wani yayi yana can a wukari a matsayin shi na mujtahidi da wani mujtahidin da ke Kano da Yobe da ina ne za a kawo wannan kwamitin in sun yarda su zarta in ba su yarda ba su rusa fatawar kuma dole shi wancan malamin fa ya janya fatawar lazimin kwamitin fatawa kenan wato akwai wasu abubuwa da ke faruwa a ƙasar nan su waɗanda suke ba su ma san ma'ana abin ba ba su ma san ma'anar abin ba ina fatan kun gane wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malam yake cewa wa ma ghayyara launuhu bi shay'in tahirin halla fihi فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة wannan irin ruwan da aka sauya launin shi da wani abu da ya fada cikin shi mai tsarki to wannan irin ruwan bai halatta a yi amfani da shi wajen alwala ko tsarki tuhur da yace dan yana nufin tsarki kamar wanka na janaba ko na haila ko na idi ko na juma'a aw zawali najasatin ko kuma gusar da najasa a ce najasa ta zuba a jikin tufafinka ko a jikinka ko a wurin sallarka to ba za ka ɗauko ruwan omo jama'a yanzu ka sa ruwan omo ka wanke wannan wurin tas to bai halatta ba ko ba ka haka sai ka zo daga baya ka sa ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wanda ba a cuɗanya shi da omo ko sabulu ba ka burge wannan wuri tun guggudin kashin yana fita har ya zama ruwan yana zuba yana fita kamar yadda aka zuba shi ba tare da wari ba domin in har an samu wari to dalili ne akan akwai sauran najasa saka duk inda ka ji warin kashi to duk iya birgewar da aka yi to wannan wurin dalili ne akan bai tsarkaka ba sai dai in an shiga hali na istihala alhalatul istihaliya ita ce halin kasawa kai fa iya ƙoƙarinka kenan ka gama iya yadda za ka yi to wannan kuma shikenan an yafe maka abin da ya biyo baya mana yace wa ma ghayyarathu an-najasatu falaysa bi tahirin dukkan ruwan da najasa ta sauya shi to ba mai tsarki bane wala mutahirin kuma ba mai tsarkake wani shi bane wa qalilul ma'i ruwan da yake kaɗan ne yunajjisuhu qalilun najasa najasa yar kaɗan tana ainihin wato ɓata shi wa in lam tughayyirhu ko da bata sauya shi ba wannan magana ce muka ce zamu dan tattauna akan ta gaskiyar lamari ruwa ne aka ce kaɗan gashi a cikin ainihin kwano sai ɗigon fitsari ya ɗiga cikin shi ruwan kaɗan ne ita najasar kaɗan ce sai bata sauya shi ba malam anan yana cewa ruwan ya tabbata a matsayin najasa wannan maganar ma gaskiya kuskure ce mun karanta a cikin littafin darul bahiya tare da sharhohinta guda biyu ad-darariyul mudiyya da kuma ainihin ar-rawdatun nadiyya cewa ruwa wanda yake kaɗan ne da mai yawa da na gulbi da menene duk waɗannan siffofi da ya kawo matuƙar najasa ta zuba ciki bata sauya shi ba to wannan ruwa yana nan ainihin asalin shi shine mai tsarki wa qillatul ma'i to sai kuma malam ya koma wani hukuncin shine amfani da karancin ruwa amma sai ce ma'a ihkamil ghasli tare da makaiwa matuƙa wajen wankewa ihkamil ghasl shine akai matuƙa wajen wankewa amma ai amfani da ruwa kaɗan sunnatun yin haka sunna ne wasarfu minhu ghuluwun amma barnar ruwa kuma to ta'adi ne barnar ruwa ta'adi ne wuce wuri ne wa bid'atun sannan kuma ainihin wato bid'a ce yin haka din ma'anin bid'a ya saba musulma wa qad tawadda'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam binuddin haqiqa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya alwala da mudu guda mudu guda din jama'a dan kofi ne dan karami Allah madaukakin sarki kai mu karatu na gaba zan yi kokarin to mana da irin wannan dan kofin dan kofi ne dan karami shine daidai ainihin wato rutul da yake so ya kwatanta mana sai ce wa huwa wazunur rutul shine ma'aunin rutul wa sulusin da kuma ɗaya bisa ukun shi ko an fahimta rutul za ka ga ɗan kofi ne ɗan ƙarami gashi nan sun yi shi da daidai abin da suke kira kofin cibar kallo a yanzu na wani stainless haka kofi to kamar wannan da kuma a sa ruwa ɗaya bisa ukun shi shine abin da ake kira ainihin wato mudun nabi gwargwadon a cika tafukan hannaye guda biyu na matsakaicin mutum su ainihin azuba wata tahara bisa'in sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi ainihin wato wanka da sa'i guda wa huwa arba'atu amdadin shine ainihin mudu hudu bin muddihi alaihi salatu wassalamu da gwargwadon mudin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gwargwadon wannan mudunnabi da ake ainihin wato zakkar fidda kai da shi to da gwargwadon shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yin ainihin wanka in ya cika so hudu in kuma so ɗaya ne to shine gwargwadon abin da yake yi na alwala wa taharatul buqati lis-salati wajiba tsarki ga wurin sallah wajibi ne wa kadhalika taharatus saubi hakanan tsarkin tufafin sallah wajibi ne faƙila to amma sai wasu malaman da suka tashi fassarar wannan wajibin wanne iri ne wato kamar yadda ka san akwai lauya na constitution lauya ne wanda shi ya ƙware ne game da tsarin mulki shi kaɗai yake iya karantowa ya fassara za ka kai da ka iya turanci za ka iya karantawa ka fassara amma maiwa ma'ana za ta zama ba haka ba ce sai an kira shi shi saboda wasu khalfiyat wasu background wasu ilmomi da yake da su na musamman idan ya duba sai ce a'a yadda ka fassara dinnan ba haka ma'anar take ba misali yanzu ka je ka ɗauko sashin da ke magana dangane da yancin yin addini a ƙasa a cikin constitution za ga an ce constitution ya amince mutum ya zaɓa wa kanshi duk addinin da yake so ya yi haka maganar take don haka sai ka zo ka ɗauko addinin da za ka hana mutanen anguwa ku bacci gaba ɗaya da aka kai ka kotu sai ka ce a da constitution kake aiki ka jawo sai a sami laura na constitution sai ta yi sai fassara sai ce a'a dukkanin abin da zai ja ka takura rayuwar wani ko ka cutar da wani ko ka hana wani sukuni ko ka hana wani tashi ibadar to wannan ainihin addinin ba a yarda da shi ba domin constitution din dama ba doka ba ce yarjejeniya ce ta ƙoƙarin zaunar da mutane lafiya mabambantan addini yarika al'adu da kuma khalfiyat wannan ya taso wannan ya taso kowa da irin gidan da ya taso da irin al'umma da irin kaza sai aka samu kai a wuri ɗaya shi wannan lauyan sai ka ji ya ce ai akwai sashi kaza na wannan constitution din ya yi wannan magana shi zai fassara kaza kaga ya koma kamar yadda malami ke tafsiri ka je ka ɗauko ayar qur'ani ka fassara ta kai ba malamin tafsiri ba sai malamin tafsiri ya ce maka a'a ba haka ne ma'anar ba saboda aya ko wata aya a wuri kaza aya ko wani hadisi a wuri kaza haka ba ka ga suke yin abu to amma inda suke cutar da mu su lauyoyi da su yan boko shine in suka dawo fagen arabiya ba su yadda cewa qur'ani yana da wanda yake shi ma shi kadai zai iya fassara shi ba ba su yadda cewa hadisi yana da kaɗai wanda zai iya fassara shi ba ba su yadda fiqhu ba don haka kawai sai ga laura ko dan boko da ya karanta political science ko makamantan haka sai je tara littattafan musulunci da aka fassara da turanci sai ta ɗauka yana karantawa yana fassarawa in za ta goyi sai ce ai shi ma musulmi ne ya manta ba da musulunci ake fassara qur'ani ba inda musulunci ne ake fassara qur'ani ba musulmin da yake bukata a fassara mai kenan don kuma shi ma musulmi ne amma bayan musuluncin sai an samu wasu ilmomi haka ba da turanci ake fassara physics ba haka ba da turanci ake fassara geography ba bai yiwa kawai ka je ka karanta economics ka zo ka ɗauki littafin physics ka fara bayani in an taɓa ka ka ce a ni ma ɗan boko ne ba boko ba ni ma ɗan boko ne wannan ita ce jinayar fa irin ta ɗaya amma kun san matsalar ita ce wannan abin yana buƙatar mu fara yin wasu laccoci ne waɗanda zalla za mu rinka gayyato 'yan boko ne kawai a samu a wayan musu da kai domin ta nan ne nasu gidadancin yake bayyana sai ga ɗan boko a abuja ko kaduna ko makamantan haka sai ga ya zo yana magana da izza addini sai a ce a amma kai da kake magana ka san addini ne sai ce a yo ni kana cewa ba musulmi ba ne a'a kai musulmi ne ka gaji musulunci duka amma kai ba malami bane kamar yadda yake kai dinnan economics ka karanta dan menene zaka je kana interpretation na ainihin civil law ko commercial law so waɗannan abubuwan dole ne jama'a kowa ya dawo ya shiga cikin taitayin shi in ba haka ba wallahi rudani bai daina faruwa a ƙasar nan ba hatta su kansu waɗanda ke cewa malamai ɗin ne sai kowa ya duba shin abin da kake magana a kai ka koye shi ne ko kuwa a'a kai ka koyi karatun qur'ani ne da ƙarfin karatun qur'ani da kake da ka koya ne kake fassara hadisi kai ka koyi fiqh ko kuwa da ƙarfin karatun larabci da kai a haya islam ko NCE ko degree ko masters da haka kana fassara fiqh dole ne wallahi alazim kowa ya dawo cikin taitayin shi tun daga yan bokon har yan arabiya ba da turanci kaɗai ake fassara constitution ba haka ba da larabci kaɗai ake fassara qur'ani ba ba da kasantuwar ka zauna gidan sarauniyar ingila kawai zaka zo kana fassara ainihin wato littafin economics ba hakanan ba da kasantuwar ka taso a gidan malamai ko kuma kawai ka taso ka iya larabci kawai shikenan zaka je kana fassara irin waɗannan littafai ba dole ne a yi ta samun matsala domin duk wani abu da kaga yana rubuce ta yana wakiltar wani abu ne wanda baya wurin a rubuce ko kuma wasu abubuwan da ke wani wurin a rubuce kenan ana son gane wannan da ya bayyana sai an gayyato sauran inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha aya ce wannan sai ga za ka fassara ta dole ne ka gayyato sauran ayoyin da suke magana akan amana dole ne ka gayyato hadisan da suke magana akan amana ashe kaga wannan ayar tana da wasu ayoyin waɗanda ba sa kusa da ita amma kuma sai da su za a iya gane fassararta Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda haka sai malam ainihin yake cewa bayan da malam ya kawo tsarkin wurin sallah wajibi ne tsarkin tufafi wajibi ne to wannan wajabcin wajabci ne na farlanci ko wajabci ne na sunnanci sai malam yake cewa faqila a wata fadar aka ce inna zalika fihi ma wajibun wujubal fara'idi wajabcin nan da ake magana to wajabci ne na farlanci wakila a wata fadar aka ce wujuba sunanil mu'akkada wannan wajabci wajabci ne na ainihin wato sunanci mai karfi Allah madaukakin sarki ya taimaka wa yanha an salati fi ma'atin al-ibli sannan an hana yin sallah a garken raƙuma a nan akwai bambanci tsakanin garken raƙuma da madurƙusan raƙuma madurƙusan raƙuma duk wanda ya saba zuwa kasuwannin ƙauye kamar illela kamar sokoto da wasu ɓangarori da suke harkoki da raƙuma za ka je za ga wani wuri da suke tara raƙumansu suna durƙusar da su wannan madurƙusa raƙuma matsayin ta ɗaya da parking space wato wurin da ake parking motoci da babura za a iya sallah a wurin matukar ba wata najasa da ta bayyana amma abin da ake kira da ma'atin shine garken wuri nan suke cin abinci nan suke kaza to wannan irin wurin kadai yana ainihin wato a yi sallah a ciki ne in larura ce ta kama amma ba haka ba bai halatta a yi sallah a wurin ba saboda daba ce matattara ce ainihin ta shaidanu Allah maraukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa wa mahajjatu tariq da kuma ainihin wato tsakiyar kan hanya wa zahri baitillahi haram da kuma saman ɗakin Allah mai alfarma in gani kana sallah sama da Ka'aba to ina kake kallo garin ku kake kallo kawai ko Asiya ko wani garin amma dai ba ɗakin Allah ba don haka ba a sallah a saman ɗakin Allah amma ana sallah a saman masjidul haram akwai bambanci tsakanin almasjidul haram da kuma baitullahil haram baitullahil haram shine ka'aba masjidul haram kuma shine wannan gini da aka yi kewaye ka'aba shine masallacin ka'aba ita kuma ka'abar ita ce ka'abar ba akwai bambanci idan ka hau samanta kana sallah to ba san inda kake kallo ba amma in ka hau saman masallacin harami kana sallah to kana kallo ka'abar ne in ka juyo ta don haka ya halatta a yi sallah a samanta sai sa kuwa ga an yi mata hawa ɗaya an yi wurin hawa ɗaya hawa biyu hawa har can na ƙololuwa don in ka juyo kana kallon ka'aba ne ina fata an gane malam yake cewa wal hammam da kuma wurin wanka hammam ba ban ɗaki ba akwai bambanci tsakanin ban ɗaki da wurin wanka hammam yana nufin wurin da ake wanka kaɗai hammam yana nufin wurin kurme inda ake tara ruwa ana kurme shine hammam swimming pool shine aka hana shine ya ainihin wato me yake da suna shine malam yake magana akan shi sai ce haisu la yuqamu minhu bi taharatin inda ba a sakankance da tsarkin shi ba inda aka sakankance da tsarkin shi fa ya halatta a sallar kamar irin yadda za ga swimming pool na zamani kaga ainihin wuri ne gashi nan an tara ruwa amma gefen shi saboda tsaftar shi har abinci ake aje kujeru ana ci to inda kwaɗan adam ya ci abinci saboda ya yarda da tsafta da natsuwar wurin za a iya yin sallah a wurin sai dai in kuma wani abu ne daban wal mazbala da kuma mazbala ita ce juji bola ina fata an gane wal majzara da mayanka ita ce kwata an fahimta wa maqbaratil mushrikina da makabartan musulmi to makabarta hausa afwan makabartan mushrikai to makabarta larabci ne shine na fassara mana da kushewa ina fata an gane kushewar mushrikai wa kana'isihim da kuma cocinan su don mun yi bayani a karatuttukan baya na waɗannan abubuwa wa aqallu ma yusalli fihi ar-rajulu min al-libasi thawbun satirun mafi karancin tufafin da ke halattar wa namiji ya sallah da su shine ainihin wato tufafin da ya zama mai suturta jiki min dir'in na taguwa dirra taguwa aw rida'in ko kuma ainihin riga mayafi wa dir'u ita dir'u abinda ya sa dir'a din jama'a larabci ne larabci ne dafaffen larabci na da ba duka ba larabu yanzu aka ce mishi dir'u bai gane to malam mai risala mai yawa ya fahimci akwai wannan matsalar tun zamanin shi don haka sai ce alkamisu alkamis ita ce taguwa na fata an gane addur'u umrul qais yana cewa wa fi misliha yarnul habibi sababatan idza mastakarrat baina dir'in wa mijwal wannan wata waka ce ta batsa ila misliha yarnul halimu sababatan waɗannan mutane tsinanin duniya ne su imrul kaisi wai matar shi ce zo yana tallama duniya yana faɗin kwanonin jikinta da siffofinta da kyanta da launinta sai ce to duk balagagge in ga irin ta sai sha'awar shi ta tashi ila misliha yarmul habib sababatan duk balagage sai ya so ya zuba mata mani idza mastakarrat baina dir'in wa mijwali amma fa in bata sanya wato tufafi wanda yake tsakanin doguwar riga da lullufi ba me yake nufi in ta sanya shimi ko misisi in ta sanya riga yar karama to duk balagaggen ya ganta sai ya sha'awa amma in ta sanya doguwar riga ta ka lullufi ta sa ko kuma ta daura zani to ba wanda zai sha'awar ta za mastakarrat baina dir'in wa mijwali ad-dir'u al-qamisu ina fata an gane to tabuwa to taguwa kamar yadda ne bayanin ka je ka saurari kasar din ita ce asalin hausa jama'a abin da bahaushe yake nufi da guwa jiki shine guwa to taguwa ta jiki tarkibin kalma kenan to riga da ake cewa riga wannan ba ita ce riga ba wannan da ke jiki na jama'a wannan ita ce taguwa abin da yasa bahaushe ke ce mata taguwa saboda daga jiki sai ita wato ta jika ita ke mannuwa da jika ita kuwa riga ita ana ɗora ta akan wannan ne don haka riga malin-malin ke babban riga to amma a nan ƙasar zazzau sai a ce wa taguwa riga don haka ba zazzagin ya je ɗinki wurin tela sai kai yadi biyar ya ce a ɗinka min riga da wando to in telan ba kano ne da ya zo daga kano sai ce ah riga da wando eh to taguwa fa sai ce ah riga da wando abinda ba kano yake fahimta shine malin malin da wando sai daburce an samu sira na ainihin abin nan adab sira na al'ada shi a al'adar shi ya ce riga don haka a kano sai a ce riga da jamfa da wando ko shakara da jamfa da wando to nan kuma sai a ce malin malin da ya ciki da wando na fata an gane to din ita ce ainihin riga taguwa wani kurahu an yi sallu bi saudin an karhanta wato an hana ya yi sallah da tufafin da laisa ala aktafihi min shay'un wanda babu komai a ainihin wato saman kafaɗin shi mutum ya sanya wando ko zani ya yi sallah a matsayin shi na namiji an hana ya haka a matsayin makaruhi fa in fa'ala lam yu'id idan ko ya haka to ba za a ce sake sallah ba sallar shi ta yi وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة mafi ƙarancin tufafin da ke halatta wa mace ta yalla wa aqallu ma yujzi'ul mar'ata min al-libas fi salah mafi ƙarancin tufafin da yake isar mace ta sallah ad-dir'u tagwa doguwar tagwa al-hasif mai kauri hasafa ya kauraru to kuma hasafa khasaf khafif akwai nuskar risala da ta zo da khafif duk daidai ne mai kauri asabir wadatacciya wajen tsawo da faɗi allazi yasturu zuhura qadamaiha wadda ke rufe bayan tafukanta ai bayan kafafuwarta me ake nufi da zaharu alqadam zaharu qadam abin da ake nufi da shi shine kamar da na gaya mana inda ake takawar dalili shine lokacin da ta sujuda ko take zaman tahiya wannan wuri da take takawa dole ne ainihin wato ya lullube ya zama ya lullubu a cikin sallah ina fata an gane kamar kunne ne ina ne bayan kunne shine inda ke jikin ƙeyarka nan ne bayan kunne ba nan inda kake kallo ba nan cikin kunne ne to lallai ne wannan tufafi ya rufe mata bayan kafafuwanta wato can wajen digadiganta wa khimarun sannan wajibi ne ta sa khimar shine lullubi tattaqanna'u tattaqanna'u bihi wanda za ta lulluba da shi wa tubashiru bi kaffaiha al-arba sannan ta rungumi ainihin wato ƙasa wato ta shimfiɗa tafukanta a ƙasa fi sujudi a wajen wajen sujuda mislar rajuli kamar yadda namiji yake yi dama duk wannan karatun da muka yi yau fa mun maimaito shi ne saboda mun lura an jima ba a yi ba sannan kuma wasu ba sa nan bismillahir rahmanir rahim babu sifatil wudu'i wa masnunihi wa mafrudihi babin da ke bayani akan siffar alwala ma'ana yadda ake alwala da abubuwan da aka sunnanta wato sunnonin alwala da kuma abubuwan da aka farlanta wa zikir listin ja'i da kuma bayani akan kamun ruwa kamun ruwa wal istijmari da kuma amfani da dutse al istinja shine amfani da ruwa wajen tsarkake kashi ko fitsari al istijmar shine amfani da dutse ko hoge ko makamantan shi a wajen tsarki kashi ko fitsari malam ya ce wa laysa listinja'u mimma yajibu an yusala bihi wudu kama ruwa ba shi daga cikin abubuwan da suke wajibi a sadar su da wala wato ba dole ba ne duk sanda za ka yi alwala sai ka je ka tsuguna ka kama ruwa dole ne duk sanda za ka ainihin yi ala wato sai ka sadar da wannan alwala taka da tsarki a'a ba sunan wudu ba ta daga cikin ainihin wato kamun ruwan ba shi daga cikin sunnonin alwala wala fi fara'idihi kuma ba su daga cikin ainihin farillai na ainihin sallah wa huwa min babu ijabi zawalin najasati bihi shi wannan kamun ruwa ya zo ne ta babin wajabtar da gusar da najasa da shi kawai don haka in akwai rasa tattare da kai ta fitsari ko kashi sanda za ka yi sallah ka je ka gusar da ita in babu kuwa fa sai kawai kai alwala kun ga ya zama al'ada ga mutanen tsarnin nan dai a zamanin nan da duk sanda za a yi sallah mutum ko baya jin fitsari sai ya je ya tsuguna ya dan kakaro shi ko dai ya san yadda zai je dai ya tsarki har in ka tashi za ka yi sallah ka ɗauki ruwan alwala kawai ka tsuguna sai a ce ya za ka zauna ka yi alwala baka je ka kama ruwa ba wato kawai ya zama musu al'ada to wannan ya saba ma abin da ke cikin karatu malam yake cewa aubil istijmar ko kuma ya je wannan tsarki ta hanyar amfani ce da Allah ya salli biha fi jasadihi saboda kada ya sallah da ita najasa a jikin shi wa yujzi'u fi'luhu bi ghairi niyyatin kuma ya halatta a yi kamun ruwa ko amfani da hoge ba tare da niyya ba babu wata niyya ku kiyaye ko niyya ta zuci abin da ake nufi shine sanda ka je ka tsuguna kake katsa kashi ko fitsari ko kake wankewa wannan katsewa ko wankewa da za ka yi za ka yi tabi'iyyar ne yadda ka saba yanci kawai ba wai za ka yi ne don yana da alaka da sallar da za ka yi nan da an jima ko kuma yanzu ba a ƙarƙashin haka sanda ka je ka ne ba wani takadiri da za ka kaddara a zuciyarka cewa wannan tsarki kana yi ne don sallah a zahar a'a dama ka saba yin tsarki eh je ka kai tsarkin ka yadda ka saba kawai ba wata niyya ta musamman mana yace wa kazalika saboda jama'a waɗannan abubuwan fa su ma suna daga cikin wanda za ku ringa gani har a rubuce ana rubuta musu niyya mutum ya yi niyya ya yi niyyar nawaitu an utahira kaza kaza kaza kaza kaza eh wannan ba shi da asali jama'a wa kazalika ghaslu thawbin najis haka nan wanke tufafi mai najasa ba shi da niyya ba a yin niyya zaka wanke wani tufafi mai najasa ka ce bari ka tsaya ka yi niyya niyyar da za ta baka damar sannan in ka tsarkake ka yi ibada da wannan tufafin babu mana yake cewa wasu fitu listin ja'i ga siffar yadda ake tsarki da ruwa yadda ake kama ruwa an yadda ba da rasle ko yadda yi mutum ya fara bayan ya wanke hannun shi kaga abu na farko kenan shi hannun da za ka ɗauka ka turbuɗa a azzakarinka ko a al'aurarki sai ka wanke shi hannun tukuna ko kun fahimta shine an yadda ba'da ghasl yadihi fa yaghsila makhraj al-bawli ya fara da wanke hannun shi to bayan ya fara da wanke hannun shi sai kuma ya wanke inda fitsari yake fita azzakari kenan ko farji thumma yamsaha ma fil maraj min al-adha an sai ya shafe ita wannan ainihin wato kazanta da ke ga dubura inda ta fito bi madarin da hoge madar yana ɗaukar hoge maka ce hoge ana nufin ainihin wato curin ƙasa busasshe madar kuma yana ɗaukar dutse din da ka sani ina fata an gani ya ainihin katse wannan najasa bi madarin da dutse au gairihi ko wani abu wanda ba dutse ba kamar toilet paper au biyadihi ko kuma ya sa hannun shi ya fara share kashin tukuna summa ya hukkuha bil ardi sannan sai ya share ko ya kankare ko ya turza hannun nashi da ƙasa wa ya sai ya wanke hannun summa yastinjiya bil ma'i sannan sai ya sa ruwa kuma ya tsarki shine ya wanke wurin da ruwa don haka ku dubi matakan kamar yadda malam ke faɗi matakin farko fara wanke hannun hagunka mataki na biyu sai ka sa ainihin wato wannan hannu ka mulmula kan azzakarinka ko ki wanke farjinki kana mai zuba ruwa ko kina mai zuba ruwa baki sai samu dutse sai ka sa sai ka katse duburarka ko takarda ko wani abu mai tsarki to malamai anan suna wata magana a fiƙihu su ce ko wani abu dai mara daraja me suke nufi shine bai halatta ka ɗauki naira ko naira dubu ɗaya saboda kai ne ɗan gidan gwamnan babban bankin ƙasa kuna buga kuɗi ko kuma wani abu makamancin haka kamar zinari ko makamancin haka ka share kashi da shi a nan malamai suka ce in kai haka ba a cewa tsarkin bai yiwu ba don ba za ka samu naira dubu goma ka sa wannan ka katso ka sa wannan ka katso haka gama tsarki yayi ko bai ba yayi amma abin da ka aikata kuma ka aikata haramun kuma ka aikata bid'a in ka yi haka da neman takarrub ne idan ka ce bari ka katsa kashi da naira ne domin ka nuna wa Allah kai fa da gaske kake ibada gashi kuɗin da kake samuwa ma gashi haka na tsarki da su to kaga takarrub kenan ko to bid'a ce idan kuma ka yi haka ne da nufin kawai ganganci to ya zama guluwun ya zama ƙetare haddi dukkan su ainihin haramun ne to ina zuwa a nan sai mu ba mu dubi toilet paper ko toilet roll ita toilet paper wasu malamai a ƙasar nan waɗanda nake fahimtar suna fama da ɗabi'ar da suka tashi da ita suna cewa ita ma haramun ne a katsa kashi da ita saboda ai ita ma mai daraja ce siyanta ake yi asali ɗabi'ar da galibin malamai suka tashi da ita a najeriya galibin malaman najeriya 'ya'yan talakawa ne in na faɗi wannan maganar ina nufin har da ni dukkaninmu da ke karantarwa dinnan 'ya'yan talakawa ne da haka mun tashi da wannan tunani na talauci to akwai abubuwan da a cikin tunaninmu na mu 'ya'yan talakawa muna ganin wannan abin fa to sai masu kuɗi ne suke yi to daga ciki akwai amfani da toilet paper akwai shan ruwan famfo da wanke hannu da ruwan famfo duk waɗannan abubuwan mumin tashi ne ba a samun gidan talaka da ruwan famfo a da za ka ga duk anguwa gida ɗaya ne yake da ruwan famfo shine gidan mai kuɗi to don haka wannan ruwan ‘ya'yan talaka za ku je da bokiti ne ku ɗibo ruwan sha maka zo sai a adana shi sai mai gidanku ne kawai yake shan wannan ruwan na famfo da ku da uwarku tun na rijiya za ku sha to kun fahimci wannan tunanin to ɗan da aka haife shi a irin wannan gidan da ya san cewa ruwan famfo is very special is absolutely special sai zo ga kana wanke hannu da shi me zai ce ran da ya zama malamin fiqhu a almubazaranci ko kun fahimta jama'a to dan da aka haife shi shi kuma a gidan masu kuɗi a yanzu shi kuma mugun laifi ne ya sha ruwan famfo mugun laifi ne in ya sha a guje ba kai shi asibiti a yanzu za a je a dudduba shi kun fahimci sura kun fahimci karin da ake samu da haka in ka ɗauko ustazu daga zaria ko sokoto ko katsina ko kano in ka kai shi gidan manyan mutane a abuja ya karanta ko kun fahimta sai ga an ɗauko ruwan suwan wata ana wanke hannu da shi ba to saboda rudewa sai mai kasa salati saboda rudewa don ruwan suwan wata a garin su sai ciyaman sai deputy wane sai ko kun fahimta sai ga yanzu wanke hannu ma ake da shi ko kun fahimta jama'a to wannan irin abin yana tasiri ga 'ya'yan talaka in suka zama malamai ga misalinta yanzu masallaci an hana yi mishi ado mafi karancin abin da malamai suka ce makaruhi ne a yi wa masallaci ado to yanzu mu 'ya'yan talakawa a wurinmu tiles ado ne fanka ado ne haka ne sanya ainihin siminti da irin wannan fenti na gidan masu kuɗi duk menene ado ne da haka ran da ɗan talaka ya zama malami in ya zo ga an sa masallaci ta sai ce to wannan makaruhi ne ko kun fahimta to amma ɗan da ya tashi gidan masu kuɗi yawa ya gari ya yi karatun addini shi kuma hatta cikin ban su tiles ne ko tarazo ko wane ne a jiki to me zai faru ran da shi kuma aka kai shi aka ce ya yi sallah a masallacin da yashi ne sai ce dan me ba za ku shafe shi da siminti kusa ta tiles ba sai a ce ai tiles makaruhi ne ita tiles din makaruhi ne a ce a ce ado ne ce a'a tiles ai ordinary ne haka rayuwar take ko kun fahimta haka idan kai dan talaka ne ka tashi akan a cikin talauci cin burodi da biskit da blue band a gidanku to mukami ne idan kai ganganci ka je ka auro 'yar masu kuɗi ita kuma wadda da burodi da biskit da blue band abu ne wanda yake kullum in ta wasa ta gaji sai ta zo sai a yanka burodi sai a sa blue band sai a miƙa mata tana cikin ci sai uwar ta ce ya zaki ci burodi kawai ba za ki hada da juice ba ke wancan kawo mata juice mana tana ciki sai a ce a ɗugo mata bambun naman nan da Allah kai mata to sai ka zo ka aure ta ko kun fahimta jama'a me zai faru tana nan sai ta ce to ka je ka kai ta Mr. Biggs za ta sha ice cream sai ka je ice cream din sai aka nuna zo toton shaka sai aka ce 700 sai ka ce ice cream din eh kudin tiya uku da rabi kenan na masara ko kun fahimta ko kun fahimta jama'a to wannan sura din har yanzu an kasa fahimtar shi a Najeriya shine ake ta samun karo ga malamai nan sun tafi Abuja suna karantawa yan bokon duk sun kauce musu saboda ne ba sa fahimta abin da suke cewa misali akwai malamin da jama'a wallahi ni na same shi yana watan gaririyar shi ya ji abuja ya mara yadda zai sai kuma wasu abokaina suna neman malami sai na kai musu shi to kullum muka haɗu sai ina ƙara waya mishi da kai to ka san da mutanen nan yan boko ne saboda haka tunanin ku ya sha bamban rannan sai aka yi mutuwa tun daga mai tama matsabarta kuma tana gwarin fane sai ya ce sunna shine a ɗauke ta aka saboda haka a hakamul jana'iz albani salafiya haka suka ce sai suka ce a'a tun daga mai ta hagwarin faye suka ce ina ce a kawo mota a ɗauka ya ce bidi'a ne sai ya ki zuwa makabartar da haka da sai suka kore shi kuna fahimtar muhimmancin wannan darasin dole ne to kun ga wannan sura ɗin a yi tunanin ya za a yi akalla a daidaita shi idan ka ga yar tikare a makka tana tallan tuwo tana dako ka ji tausayinta ka auro ta ka zo da ita najeriya ba za ka iya rike ta ba saboda ruwan da aka haife ta tana sha a cikin wannan bakin talaucin da dakon irin shi ne sarki abdalla yake sha an riga an yi standardizing rayuwa da talaka da mai kuɗi duk ɗaya ne irin shinkafar da wane ke ci ita ce wannan talaka yake ci saboda haka kawai za ta karɓi riyal ɗaya ta je ta sha mangoro mango juice to kai kana ganin ka auro tukari ne ana bin su a guje suna wahala sai ka zo sai ka bata ruwan famfo sai ta ce a in ta sha wannan ai ina kurkunu zai fito mata ce ruwan famfo ta ce ina ba za ta sha ruwan famfo ba ta ce rawar sahi ai wannan ba a shan shi ai gwamnati ta hana sai ta ce gwamnati ta hana a sha sai ka fara mamaki gwamnati ta hana sha ruwan famfo ta ce kwarai da gaske don haka sai dai ka siyo katan katan na tsuwar wata ta rinka sawa a firiji da an ɗauke wuta sai ta fashe maka da kuka don ita tun da aka haife ta bata taɓa ganin an ɗauke wuta ba amma tikari ce a cikin wahala take a kaskantacciyar anguwa take to wannan irin sira din ya kamata ku tsaya da kyau ku fahimce shi a nan me nake so in ce toilet paper jama'a shi asalin bature da ya toilet paper ya yi ta ne don a katsa kashi don haka ba ta daga cikin takaddu masu daraja wadda malamai ke magana akan rashin halaccin yin tsarkin da ita sai dai a nan in kaso za ka iya cewa rashin halaccin yin tsarkin da ita zai iya komawa nisbiyan domin telectrol ɗin nan naira hamsin ake siyo ta to yanzu jama'a mutumin da in ya samu naira hamsin zai ci wake da shinkafa na naira talatin da rana da safe ya sha shayi na naira ashirin sai ka ce mishi ya so takardar da zai rinka katsa kashi da ita zai ce maka wannan haramun ne akar maka Allah sai ce maka almubazzaranci ne ya fara kawo maka aya to kaga wannan nisbiyan ne kenan dangane da shi to sai a ce eh to shi ya tsaida hukuncin akan shi to amma san da ga wani yallaɓai kuma wani yallaɓan zai bada dubu goma ne ya ce gidan nan ba toilet paper a je a sayo toilet paper ta dubu goma to in ya zama a ranar an ɗauko wani malami da zai fara karanta yara har da qur'ani a gidan sai fara mamaki ya fara cewa kai Allah ya kiyaye mutanen nan na almubazaranci dubu goma da yake ganin ita a garin su ta zama jali to ya ji an sayo toilet paper takarda katsa kashi ce a nan Abuja kuna fahimta zama da kyau to wannan wani sura'a ne wanda yake dole ne mai ta wayewa da ustazai kai da gwargwadon yadda za su samu kansu a ciki misali a nan ba fatoyi kana ji su nasiruddini sun bayar a cikin adabul muhrad da wane ne wane ne ana iya yi wa mace sallama mace tana iya yin sallama ko ba iya yi wa mace kaza kaza da duk waɗannan maganganu to in kai ka ɗauki mai tsaurin cewa ba za a iya wa mace sallama ba ka haɗu da mace ba abin da ya haɗa ka da ita ba abin da ya haɗa ka da ita don haka ɗaliban ka mata da kake karantar da su a nan garin ku Zariya ko sokoto ko katsina ko gombe in ka haɗu da su ba ka yi sallama ba su yi maka sallama to sai ka je kana karantar da mata a abuja to ita fa in ta ganka a gidan mai alfahari ne ma ta yi fakin ta zo ta gaishe ka to in ta gaishe ka ta juya kai malai na kwana saboda imani to za su watsa a makaranta wannan mai irin malami ne so wicked wannan mugu ne tunda baya son magana za ta ce mugu ne ko kun fahimta amma ita alfahari ne ta zo a assalamu alaikum malam lafiya lafiya lafiya sai ta ce ai na tsaya na gaida malami na ne ita tana alfahari ne cikin kawayenta har kiristoci kawayenta za ta je ta gayawa ta ce is my shek tana alfahari ne kamar yadda ita ma kirista za ta haɗu da faston ta tamu to irin wannan sura sura alhabari wato matsala ce ta wayewar kai da rashin wayewar kai to bari gaya muku da rayuwa idan ka je wurin da kake bako ko kar ka sake ka fara bayyana al'adarka ka natsu da kyau ka ga yaya tasa al'adar take sannan sai ka sanya za ka shigo da taka amma kana zuwa ka bayyana taka al'ada za ka zama wawa misali yanzu aka aje abinci a abuja ko a wurin 'yan boko za a ci ko shugaban ƙasa ne a wurin karkai sabin ɗin shi ba ruwanka da shi ya tashi ya ɗauki plate ya je ya zuba da kan shi da ya zauna ba ruwanka da shi to amma nunan ba sai ka wuce sai ka loda a akar makan abinci ka sa mishi cokali ko kun fahimta kana yi musu haka abuja sai su dauka wannan is a new comer kowa zaman shi yake ba ruwan kowa da kowa tashi ka je ka dauki faranti ka je ka zuba abin da kake so ka zo ka zaɓi ruwan da kake so da kofin da kake so ko shugaban ƙasa ne ya zauna ba wanda zai zuba mishi tun ustazu ya je sai ga bari ya zuzzuba musu sai su dauka ba gidaje ne da haka duk inda ka je kaka fara bayyana al'ada ka ko ɗabi'a ka ka natsu da kyau ka ga yaya al'adar su take sannan sai ka shigo da taka Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina ganin a ƙarƙashin wannan ne ibn jawzi yake cewa ihfaz lisanaka la tabuh bi salasatin sinni wa malin mastata'ata ko in su'ilta wa mazhabi fa ala salasati tubtala bi salasatin yace duk inda ka je ka kiyaye harshenka la tabuh bi salasatin kar ka sake ka faɗi abubuwa uku sinnin kar ka sake ka faɗi shekarunka zaka ce shekarunka nawa kar ka faɗa ka san maganar da zaka faɗi wa malin dukiyarka nawa kake da ita kar ka sake ka faɗa wa mazhabi sannan ra'ayinka shine mazhabi zaka zo ka fara magana kar ka sake ka faɗi ra'ayinka ba su su gama magana sannan ka san me za ka yi shi yasa shekarar da malam ba'ari ya je da malam Abubakar Gumi buhu gudanar ta fayyaje yana zuwa ya zubar da su gaban malam Abubakar Gumi yace tumatur da tattasai da atarugu da kankana da yalan ballo me yasa ba a yi mai zakka sai ne ya dube shi sai ce to akwai magana ne sai ce sai ce yi wato kai faɗa abin da ka zo da shi kaga mutum ya zuwa zo gajal ta tuma guda ba sai ke kai magana ina ko magana da ya gama magana sannan sai malam ya tashi to haka ake yi amma da an zo an fara ustazu ne baka ce kawai ka hau surutu ba ma sun san abin da baka ce so suke su kaɓe ka amma ba an ce ustazu ne baka ce ka ce akan me sai akan ka ba ce a yo inda wata magana ku ku yi mana inji kuma kuke da magana ku fara yi mana mun fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka don haka ana iya katsa kashi ko fitsari da toilet paper da gwargwadon halin da mutum ya samu kanshi malam ya ce na'am malam fadlan na'am to istijmari na mata wallahi an dade ana magana yaya mace za ta katse ainihin fitsari da dutse su da dama nakan fahimci cewa abu ne wanda zai iya yiwuwa sai dai mai yiwuwa zai zama akwai zafi ko akwai wahala ko kuma akwai dai ɗan rashin convenience akwai rashin natsuwa don abin da za ka duba idan aka ce mata dutse guda uku ƙarshen ta dutse guda uku ba zai wadatar mata ba domin rashasha ta fitsari fitsarinsu in ya fito gaba ɗaya kan tartsatsu ne to yanzu dutse guda nawa wallahu alam sai in ya zama larura sai ta samu as many duwatsu as possible kawai ta samu duwatsu ke ke ta abin nan na malam eh eh eh haka yana faru eh to abinda za a duba wannan hayakin masana'antu da ya haɗu da shi artificial hayaki ne kenan bayan ruwan ya taho lafiya kalau ya gurɓata shi ba haka ya taho ba irin wannan ruwan saman ba za a amfani da shi ba misali jama'a akwai ƙasashen da yake masana'antu sun yi yawa kun san wannan yana daga cikin asalin global warming da yake faruwa abin da ke dumama duniya da suke kuka da makamantansu duk da yake mu mun san akwai wani sirrin da ke dumama duniya akwai zunubai zunubai ma suna dumama duniya ku karanta littafin ibn al-jawzi in ba saidul khatir ba talbisu iblis zunubi na sa duniya ta yi dumi jama'a ga yanayin yayi lumlumi babu rana amma sai ka ji dumi zunubi yana kawo haka da suke kira global warming shine akwai ƙarin dalili banda abubuwan da suke gani tiriri da hayakin masana'antu yana sa ainihin wato ruwan sama in ya taho sai zama iskar da zai ratsa kafin ya duro ƙasa iskar ta riga ta gurɓace ko kuma yanayin ya gurɓace to abin da zaka duba sanda zai sako zai sako mai kyau amma yana isowa wannan wurin sai gurɓace ashe gurɓacewa ta same shi a hanya ne ko kun fahimta jama'a a fahimta ta ba ba iya ibada da wannan ba a iya abin da nake fahimta eh za ku iya yi ai mun yi karatun baka nan ne lokacin kasar na tara mun tattauna cikakken bayani game da hukuncin sallah akan coci ba hukunci ne ainihin wato abin nan ba ba hukunci ne wanda yake mutarid ba ba abu ne wanda yake ya riga ya tabbata ba hukunci ne wanda yake ya yi shi anan amma mun kawo dan gyare-gyare akai insha Allah to nan yake cewa sunna wa hukkuha bil ardi sannan sai ya goge wannan hannu nashi da ƙasa wa yaghsilaha sai kuma ya wanke hannun to kun ga wannan wankewar da sharewar da ƙasa ko babu abin da yake iya cire wannan najasar idan ba wannan ɗin ba idan ba wannan ƙasa ba ko wannan microorganism ko bacteria wannan ƙananan cututtuka da ke cikin najasar kashi da najasa ta fitsari omo da sabulu da wannan abu da ake sawa a gidajen cin abinci na gayu ake wankewa morning fresh da wane ne wane ne wane ne liquid wallahi suna wankewa ne amma sinadaran cututtukan ba sa fita ku sami littafin zubdatul ahkam sharhi ne na umdatul ahkam daga cikin sharhohi mafi inganci na zubdatul ahkam na salim yayi cikakken sharhin wannan mas'alar cikakken sharhi da cikakken bayani na fata an gani Allah maraukakin sarki ya taimaka don haka in dai kashi ya taba hannu to ko fitsari ya taba hannu to sai ka sa hannunka a ƙasa haka sai ka turje sannan sai ka wanke hannu amma sabulu ko omo ko makamantan haka duk baya yi na'am na'am na'am ba zai kawai a matsayin wannan ba siminti ai shi kanshi artificial ne chemicals din da ke cikin shi sun bata kasar da ke cikin shi da duwatsu yadda ba za su yi functioning ba za su yi tasiri ba don haka siminti bango na siminti ba zai dauke wannan ba na'am na'am mhm babu laifi babu laifi don yin haka ina fata an gane wato wasu cututtukan fa duk suna nan kewaye da mu ne saboda rashin kula da waɗannan abubuwan na shari'a wa alaikum salam wa rahmatullah eh tsakiyar kan hanya tsakiyar kwalta tsakiyar titi eh titi ne wannan ya kawo gai babu babu babu matsala insha Allah an sahu ne ya kawo kai babu babu matsala wa alaikun salam rahmatullah wannan saboda asali ne kawai kawai a fili Allah ya magana fili ba ana maganar nau'in ƙasa ba ne don asalin ayar dama ba ƙasa ta ce ba hadisi ne ma da ya zo fassara ɓangarorin ya fassara da ƙasa na'am shi ne sai mana yake cewa sun yamsaha a mun wuce wannan wurin sunna yastanji bil ma'i sannan sai ya ainihin ya tsarki da ruwa wa yuwasila sabbahu ya sabar da zuba ruwan kai ya zama ruwan zai dan diga shi ne kawai ya jagwalgwala ya jagwalgwala ya jagwalgwala a'a zai rinka zuba ruwan yana zubawa yana cudawa wa yastarkhiya qalilan sannan ya kokarin yunkuri kadan abin da yake nufi da yunkuri ne shine kokarin zazzago da dubrar shi kadan abin da malaman suka ce kamar yadda ka karanta a sharhin samar dani suka ce saboda fatar dubura laushi ne da ita yadda in ta ji ruwa sai ta tamuke to lokacin da ka zuba ruwa zubawa farkon nan ta tamuke to ya ka yi a daidai lokacin da kake tsugunan kana sa hannunka kana goga duburarka to sai kai kokarin dan yin yunkurin da zai ainihin wato kamar blowing zai huro daidai inda ya tamuke din don ka samu ka wanke shi da kyau shine ma'anar wannan ko kuma shine manufar wannan istirha wa yastarhiya qalilan sannan sai dan yi yunkuri kaɗan wa yujida arka zalika malam yace ya da haka wannan ma'anar wannan kalmar kenan ma'ana ya kyautata cuɗanyawar da yake yi da ya da hannun shi hatta ya tanazzafa har sai ya tsabtace wannan wuri wa laysa alayhi ghaslu ma batana min al makhrajayn amma ba wajibi bane gare shi wanke cikin mafita guda biyu ta fitsari da kashi ba zai ce zai gwaggwale azzakarin shi kan azzakarin ya daddaro ta ya wanke ba ba zai haka ba kun ji da duburar shi ita kuma ba zai ce zai sakuta ya sa hannun shi ya rinka sakuta ta duk ba zai yi haka ba ina fata an gani wala yustan jamin reshin ba a tsarki saboda tusa mutum ya yi tusa ya ce bari je ya samu ruwa ya wanke ba a yin haka akwai hadisin da ya hana shi kanshi hadisin bai tabbata ba na haka asali shine madogara hadisin cewa yake manistan jamin ri'in falaisa minna wanda duk ya amfani da ruwa ya tsarki da ruwa saboda ya yi tusa to ba mu bashi wannan hadisi ibnu asakir ya rawaito shi a cikin littafin shi ainihin wato tarih madinatu dimashq hakanan al-kamil hakanan al-imam az-zahabi ya yi maganar ainihin wanda ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin al-mizan al-i'tidal sharqi ibn qattas ibn qattani shine ya rawaito ainihin hadisin sharqi ibn qattani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Mana yake cewa minista jimura bi salasati ahjarin to saboda ƙurin lokacin na ba za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na gaba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam to jama'a a kashe jan wutan nan da Allah bayan tambayoyi da za ku yi jama'a akwai mas